إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدونة صافية تأصبر شاد ايقوة رمضان أشيكرا تدبو ايد تريه دودة أربعين دبقى هجرا من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة wanda ya daidai da 28 ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya daga wannan masallaci na Uthman ibn Affan wato masallacin Banex Plaza wanda ke Usetu a cikin birnin Abuja a tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma wanda muke gudanarwa ga iyaye mata a yau insha Allah za mu darasi na takwas in ba manta ba muna karatu cikin suratul anbiya darasin mu na karshe mun tsaya karshen aya ta 84 da haka yau zamu tashi farkon aya ta 85 fadin Allah wa Isma'ila wa Idris wa Zulkifl da haka yau zamu fara da kissar Annabi Isma'il alaihi salam me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين الله يجوى إسماعيل أبن في واذكر في الكتاب إسماعيل كأنبتا مسكما لابارا النبي إسماعيل أتكين القرآن شما دنس أو كدرسي kamar yadda suke ɗauka a sauran tarihi na sauran annabawa annabi ismail shi ne ɗan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yana daga cikin kakannin manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin da al'imamu tirmizi ya rawaito ya ce inna allaha astafa min waladi ibrahim ismail Allah ya zaɓi annabi Ismail a cikin ‘ya'yan annabi Ibrahim, wasfafa min waladi Ismaila kinana, kuma ya zaɓi kinana a cikin ‘ya'yan Ismail, wasfafa min kinana ta ƙuraishen, kuma ya zaɓi ƙuraishawa a cikin ‘ya'yan kinana, wasfafa min ƙuraishin bani Hashim, kuma ya zaɓi banu Hashim a cikin ‘ya'yan ƙuraishu, sai ce wasfafa ni min bani Hashim ni kuma ya zaɓo ni daga cikin banu hashi da haka in za ka bi tarihi da salsala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dangantakarsa tana tikewa ga annabi Ismail Ubangiji ya ambaci annabi Ismail a wajaje da dama a cikin alkur'ani musamman idan yana magana akan tarihin annabawa a cikin suratu maryam ya ce wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الله يجي واذكر في الكتاب إسماعيل قيا موسى لابارن النبي إسماعيل أدخل للتابي إنه لليشي النبي إسماعيل كان صادق الوعد يا كسن شيمي تك الكوري kenan yana daga cikin jigon abin da za mu koya a kissar annabi ibrahim annabi ismail shine cika alkawari domin Allah ya fito ya nassanta haka a lokacin da yake faɗar kowane annabi da irin baiwar da ya fice da ita akan sauran ‘yan uwansa dukkan annabawa masu cika alkawari ne kamar yadda dukkanin annabawa masu haƙuri ne kamar yadda dukkanin annabawa masu juriya ne amma za ka samu kowa da irin abin da ya fice da shi akan ‘yan uwansa a baya mun karanta kisar annabi ayyub muka ce mafi abin da annabi ayyub ya fice da shi akan sauran annaba shine hakuri sau da dama Allah yana yaba masa inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab to shi ko annabi isma'il sai Allah ya ce kana sadiqal wa'd yana da cika alƙawari dan adam yana da bukatar ya zama mai hakuri dan adam yana da bukatar ya zama mai cika alƙawari yana da bukatar ya zama mai juriya waɗannan in ka tattara su kyawawan ɗabi'un nan su ne mutuntaka zaman ki mutum ko zaman ka mutum ba shine ayi ka da ido biyu hanci biyu baki guda kafa biyu hannu biyu kana tafiya a tsaye ba ka bambanta da sauran dabbobi wannan ba kadai ne ya zama da kai mutum ba ita mutuntaka ɗabi'a ce ɗabi'un da annabawa suka zo da su su ne mutuntakar da su ne mutum yake zama cikakken mutum in ba ka da su to ba ka da bambanci da sauran dabbobi an gane ko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kana kan kyawawan ɗabi'u duk wani abu da ake so mutum ya samu na cika da kamala kana da su to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni ne daman dan in cika waɗannan kyawawan ɗabi'un in ba da kyakkyawan misali na cikakken mutum yadda ake so mutum ya kasance to da haka Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana labarin annabawa ne don mu ji kyawawan halayensu kyawawan ɗabi'unsu mu koyi don mu ji irin jarrabawar da suka gamu da ita a rayuwa mu ma in irin wannan jarrabawar ta same mu mu yi haƙuri kamar yadda suka yi wasu birka ma sabara ulul azmi minar rusul to sannan kuma duk abin da za mu gudanar na rayuwa musamman cikin sha'anin addini to su zama su ne madubinmu duk abin da ba su yi ba kan mu duk abin da suka yi shi ne daidai duk abin da ba su yi ba kowaye ya ce a yi to mu sani nasan ba daidai ba ne nasun shi ne daidai da aka Allah ce innahu kana sadiq alwa'di yana da cika alkawari wa kana rasulan nabiyyan kuma ya kasance manzo kuma ya kasance annabi mana duk waɗannan sifofin guda biyu Allah ya tara masa rasul ne kuma nabi ne wanda wannan yake nuna maka kenan ashe akwai bambanci tsakanin ar-risala da annubuwa domin anan sai Allah ya raba su da wawu wal aqfu yufidu al-mughayra wa kana rasulan nabiyan ya kasance manzo annabi a wa kana rasulan nabiyan ba a sa wawu al-aqfi a tsakani ba to amma dai akwai bambanci daman tsakanin ar-rasul da annabi to sannan yace wa kana ya'muru ahlahu bis-salah annabi ismail da kakken namiji ne tsayayyen mai gida ne yana kula da tarbiyyar iyalinsa kaga kenan cikin darasin da za mu koya musamman maza su zama masu mai da hankali wajen kula da iyalansu musamman ta fuskar sha'anin addini da yawa za ka samu maza suna da damuwa da kula da sha'anin rayuwa ta yau da gobe ga iyalansu matarsa ba ta nemi komai ta rasa ba kar har ma abin da bata da bukata yana bata har ma kulawar da a al'adance ba a saba yi ba yakan yi mata to amma matsalar wasu da yawa daga cikin mazan hankulansu sun kauce gaburan kula da tarbiyyar iyalansu wani mijin za ka samu saboda lalacewa wai shi yake hana matarsa ta sa hijabi wai ba ƙauye ya ce ya za yi mata kaya masu tsada kuma ta zo ta sa wani mayafi ta rufe kwalliyarta ya za a yi kaza muna samun sau da dama irin wannan matsalolin wani mijin shi kansa ma bai iya sallah ba ballanta na ya kula da sallan matarsa ta yi sallah wannan ba matsalarsa ba ce ba ta yi sallah ba wannan ba damuwarsa ba ce ballanta na kuma ‘ya'yanta to wannan akwai matsala kwarai da gaske Allah ya ce wa amur ahalaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa ka umarci iyalanka da sallah kan a ce kai kai sallama sai da aka ce ka fara umarta su saboda muhimmancin tasa kuma saboda a nuna maka duk yadda ka kai da yin taka in su ma baka kula da tasu ba to takan ma ba ta yi ba domin a lahira idan Allah ya sa aka kamo matarka aka ce wance ba kya sallah abin da za ta ce shine Allah mijina ne bai kula da ni ba bai sa ni in yi ba to sai ma sai Allah ya kamo shi me yasa baka sa ta sallah ba ko da fa shi tasu sallar ta cika shi yasa aka fara cewa ya kula da tasu kafin tasa wa amur ahlaka bis sala wastabir alaiha umarci iyalanka da sallah kai ma kai hakuri akan yin taka kuma umarni da su sallah ba kawai shine in lokacin sallah yayi ka ce ku tashi ku yi sallah ba a'a tun ranar da mutum ya auri mace ya kamata ya san yaya tsarkinta yaya iya alwalarta yaya iya wankanta in zai iya ya koya mata shi da kansa kada ya dogara da cewa to ai daga gidan musulmai na aurota ai iyayenta sun koya mata ko ma menene su iyayen sun gama nasu yanzu ta rabu da su yanzu ta dawo hannunka da haka yanzu amanar ta auyanka yake ko da za a tambayi iyaye nasu gwargwadon zamanta a karkashin su to kai ma kuma sai an tambaye ka naka daga lokacin da ta dawo hannunka da haka Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku dan da suka imani ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga shiga wuta ba hanyar ku da zaka bi ka tsare iyalanka daga shiga wuta saboda ka kula da addinin su ka tabbatar da aqidar su ta musulunci ka tabbatar suna yin ibada ka tabbatar duk wani haƙi da ya rataya a wuyanka na ka koyar da su addini ka kula da rayuwarsu kana ƙoƙarin saukewa to annabi ismail ya yi fice da wannan wakana ya amuru ahalahu bis sala Allah ya ce lallai ya kasance yana umarta iyalansa da sallah kaga kenan ya nuna shi ma addininsa akwai sallah sannan wazzaka ya kasance yana umarta iyalansa da zakka ashe shi ma addininsa akwai zakka kenan wannan yana nuna mace ma za ta yi zakka wa yake da haƙƙin ya san kina fitar da zakka ko ba kya fitarwa mijinki kina da gwalagwalai kila shi ya sai miki kila ke kika sai kayanki amma duk shekara sai ya tambaye ki wance gwalagwalan nan sun kai zakka kin fitar yayi miki jagoranci zuwa ga a fitar da zakkar dan ku kubuta tare ku mutu tare ku shiga aljanna tare kun ji daɗinku a duniya tare za ku je lahira ma ku ci gaba tare da aka kula da wannan wa kana ya amuru ahalahu bis salati waz zakka sai Allah ya ce wa kana inda rabbihi mardiyan lalle annabi Isma'il yardajjan Allah ne to kamar mun tambaye Allah me yasa ya yarda da shi waɗancan qualities din da aka faɗa a baya su suka jawo yardar matukar zaka kula da addini ka kula da addinin iyalanka da tarbiyyarsu su ka rinka umarta su da mai kyau kana hana su aikata mummuna ba wai ya zama kai kace jagoranta su wajen yin ayyukan da basu dace ba to ka sani Allah zai yarda da kai cikin abin da mutane suke yi Allah yarda da su musamman maza akwai kula da haƙƙin iyali kulawa ta duniya da kulawa kuma ta addini to shine anan Allah ya ce wa Isma'ila ka gaya musu labarin annabi Isma'il shine al-Imam Ibn Kasir ya ce amma Isma'ilu shi ku annabi Ismail da ake nufi a nan falmuradu bihi ibnu Ibrahim shi ne dai ɗan annabi Ibrahim alaihi masalam abincin Allah ya ƙara tabbata a gare su ibnu kasir ya ce wa kad taqaddama dhikruhu fi surati maryam kuma ambatansa ya gabata a suratu maryam shine ne mana bita ta hanyar karanto ayoyin da suka yi magana akan annabi Ismail a cikin suratu maryam an gane ko sannan akwai kissar annabi Ismail a cikin suratu sad ubangiji ya ce wa isma'ila wa idrisa wa zalkifil sai ya ce kullum min al'akhiya da isma'ila ma da idrisa ma da zalkifilu ma sai Allah ya ce dukkaninsu fiyayyin bayi ne inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrar da mu muka ware su da ambato na musamman ambato na kyakkyawan ambato a duniya da kyakkyawan ambato a lahira an gane ko to kaga anan ma an hada da annabi ibrahim da annabi idris da zulkiflu a waje daya a can ma haka aka hada su wa isma'ila wa idrisa wa zulkifl amma anan sai aka ce kullum min as-sabirin can kuma sai aka ce kullum min al-akhyar dukkanin su fitattun bayi ne zababbun bayi ne Allah ya zabe su ibn kasir yace wa kadhalika idrisu to haka nan ma annabi idris shi ma Allah yace a bamu labarin sa to menene labarin annabi Idris shi ma ambatansa ya gabata a suratu Maryam wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyya ambata musu labarin annabi Idris a cikin littafi innahu lalle shi annabi Idris kana siddiqan nabiyyan ya kasance mai gaskiya ne kuma ya kasance ba annabi ne Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyyan mun daukaka darajar sa mun kai shi waje madaukaki to shi annabi idris sau da dama malamai sukan ambaci abubuwan da allah maɗaukin sarki ya masa na baiwa mutum ne wanda yake da ibda yana da kere-kere yana da kirkire-kirkire annabi idris malamai suka ce shine farkon wanda ya fara yin ɗinki a duniya da allura shine farkon wanda ya fara rubutu da alƙalami yana da abubuwa da yawa wanda daga wajensa aka kwaikwaya kuma shi annabi da yana cikin annabawa da daddu duk da ana ambatansa bayan Ismail amma ya wuce annabi Ismail ana cewa tun zamanin annabi Adam yana cikin jikokin annabi Adam shi Idrisu da haka ya dade da shudewa a tarihi kenan kaga jera su da ake anan ba ana nufin sai da Ismail yazo sannan Idris yazo ba a jerawar ta fuskar daraja ne duk da shi Idrisun shi yafi dadewa ya girma Ismail amma Ismail game da gaba yake da shi ta fuskar daraja tare da cewa shi ma kuma yana da tasa domin daman annaba daraja su ba ɗaya ba wala kad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd to da haka wannan shine annabi Idris Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliya mun daukaka darajarsa mun kai shi waje madaukaki waje madaukakin nan shine sama ta hudu a yanzu yana sama ta hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ganshi a sama lokacin da nayi tafiyar Isra'i da Mi'raji na tadda shi a sama ta hudu wannan sama ta hudun ita Allah yake nufi da waje madaukaki wanda wasu malamai sun ce Allah subhanahu wata'ala kamar yadda hadisi ya nuna ya ba shi damar ya yi addu'a sai ya ce, “Ya Allah, ina so ka kai ni sama, ka nuna mun wuta da aljanna.” Da shi ne sai Allah ya turo mala'ika sai ya ɗauke shi, sai aka kai shi. Kafin haka sai ya ce yana so a ɗanɗana masa mutuwa ya ji a fitar rai take, da shi ne sai mala'ika ya ɗauki ransa. Bayan an ɗauki ransa kuma sai aka dawo masa da ransa sai ce, “To, ya Allah, ina so kuma ka kai ni sama in ga wuta in ga aljanna.” To shi ne da aka kai shi sama sai aka nuna masa wuta, ya ga yadda wuta take da yadda za a gudanar da ita in an sa mutane a cikinta wajen yi musu azaba ya nemi tsarin Allah sai ce to kuma a kai shi aljanna sai aka kai shi aljanna to da aka kai shi aljanna ne sai ya leƙa da ya leƙa sai ya ce ina zuwa sai ya shiga to shine da ya shiga sai ya ce ba zai fito ba to shine sai mala'ika ya ce me yasa ba za ka fita ba sai ce ya ubangiji menene sharaɗin shiga aljanna ba mutuwa ake ba tukuna sai ce to ai an kashe ni kuma an tayar da ni kuma an kawo ni na shiga na leka wuta na ganta kuma na zo aljanna da haka ni na ga wajen zama ni ba zan taho ba Allahu akbar ba shi lada
to wannan dai shine annabi Idris alaihi salatu wassalam to sannan wazal kiflu sai kuma zul kifli shine ibnu kasir yace fa zahiru min as-siyaqi idan muka lura da yadda qur'ani yake jera sunansu a jere da annabi isma'ila sai idrisa sai zalkifli kamar anan kamar a cikin suratul سورة صاد أنه ما قرن مع الأنبياء إلا هو نبي abin da yasa ake hada sunan Zulkiflu da Isma'ila da kuma Idrisu saboda shi ma annabi ne domin su ma annabawa ne amma Ibn Kasir ya ce wa qala akharuna wasu malaman sun ce inna ma kana rajulan salihan shi Zulkiflu ba annabi bane shi dai mutumin kirki ne wa kana malikan adilan shi wani sarki ne da aka yi a tarihin duniya mai adalci mai kwatanta gaskiya wa hakaman muqsitan mai gaskiya a wajen zartar da hukunce hukuncensa sai ce wa tawaqqafa ibn jarir fi zalika fallahu a'lam ibn jarir dai ya je ya ja ya tsaya abu ja'far shaykhul mufassirin ibn jarir dabari shi bai ce annabi bane bai ce kuma ba annabi bane to akwai da yawa daga cikin mutane da ake sabani akan shin annaba ne ko ba annaba ne ba annaba bane wanda qur'ani ya ambace su shi zulkifl yana ciki irin su khadir wasu ce annabi khadiru annabi ne wasu ce ba annabi bane salihin bawa ne an gane ko da ire-iren su haka irin su luqman wasu ce luqmanu annabi ne wasu ce luqmanu ba annabi bane salihin bawa ne to da ka dai ibnu kathir yake gaya mana cewa akwai sabani game da zulkifli wasu sun ce annabi ne saboda ana jera sunansa da annabawa ya za a jera sunanka cikin annabawa alhalin kai ba annabi ba ne kuma mu lura da kyau kun ga wannan surar sunanta suratul anbiya surar annabawa to kuma ga sunansa kuma ana tsaka da ambatan wa annabawa ibn kasir ya ce wa qala ibn jurayj an mujahidin ibn jurayj ya faɗa ruwaya daga mujahid dan jabar qala mujahid yace rajulun salihun ghayru nabiyyin mutumin kirki ne amma ba annabi ba ne to malamai suka ce idan kaga an ambaci mutum ba annabi ba a cikin annabawa wannan me yake nunawa yana nuna nagartarsa ta kai kawai Allah bai so ya zaɓe shi ya zama annabi ba ne amma da a ce wata ibada ce take sa a zaɓe ka ka zama annabi to matsayinsa ya kai to amma shi annabta ba yawan ibada ke ba da shi ba zaɓin Allah ne da ganin damarsa Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shi yake zaɓa da ka duk yawan sallar ka in bai zaɓe ka ka zama annabi ba za ka zama annabi ba domin ba yawan sallar ne ke mai da kai annabi ba suka ce ta kaffala li nabi qaumihi ay yakfiyahu amra qaumihi abinda yasa ake ce da shi zulkifli ma'abucin ɗaukar ɗawainiya ko nauyi domin alkifil shine nauyi to wai saboda yayo annabin zamaninsa alkawari cewa zai tsare masa mutanensa idan shi annabin ya tafiya mana zai zame masa magajin gari wa yuqimahum lahu kuma zai musu kyakkyawan jagoranci lokacin da annabin baya nan wa ya qadi bainahum bil adli kuma ya masa alƙawarin in za ka yi tafiya ka banna in zama magajin gari mai kulan maka da jama'a zan musu adalci wajen hukunci fa fa'ala zalika kuma ya aikata abin da ya alƙawarin ma'ana ya cika fa summiya zalkifli daga nan ne ake ce da shi zulkifli an gane ko وقال ابن جرير ابن جرير الطبري يا رويت حديثي ده سندي har zuwa ga mujahid dan jabar kala imamu mujahid yace lamma kabura liyasau lokacin da alyasau ya girma shekaru suka cin mai alyasa shi ma annabi ne daga cikin annaba wal yasa wa yunus wa luta daka alyasau lokacin da shekaru suka ja girma ya cin mai kala sai yace law an nistakhlaftu rajulan ala nasi ina ma dai ka samu mutumin da zan sa shi ya zama halifa akan mutane ya amalu alaihim fi hayati wanda zai fara gudanar da shugabanci tun ina da rai in ga kamun ludayinsa hatta an zura kaifa ya amal don in ga yadda zai yi koda bayan bana na fa jama'an nasa da ka shi aliyasa'u sai ya tattara mutane fa kala sai ce man ya taqabbalu minni bi salatin waye zai karba min wani alkawari amma da sharadi guda uku astakhlifuhu zan mai da shi ya zama halifa to alƙawarurrukan da sharuɗan su ne ya sumun naha ya min alƙawari kullun da rana ba zai rinka cin abinci ba zai rinka azumi wa yaqumul layl kullun da daddare zai rinka sallar qiyamul layli wala yaghdab kuma da sharaɗin ba zai rinka fushi ba duk abin da mutane zai za su yi masa zai jure qala mai ruwaya yace faqama rajulun tazdarihi al'ainu sai wani mutum ya tashi wanda mutane ba sai masa kallon wani mai mutunci saboda kila ba mai abin hannu bane kila ba wani fitaccen mutum ne da aka san shi ba faqala sai ce da al-yasau ana ni zan maka wannan alƙawari faqala sai al-yasau yace anta tasumun naha yanzu kai kai alƙawari kullun da rana zaka rinka azumi wa taqumul layl kai min alƙawari kullun da daddare zaka rinka sallah wala taghdab kuma ka yadda ba za ka yi fushi ba ko kuma kana yin waɗannan abubuwan kullun da rana kana azumi kullun da daddare sai ka yi sallar dare kuma ba ka da fushi kala na'am sai ce eh kala faraddahu zalika yau to duk da haka dai shi ma kansa al-yasa'un bai gamsu da shi ba sai ce a kai dai zauna wa qala mislaha fil yawmil akhar da gari ya sake wayewa ya sake tara mutane ya sake tallata musu wannan wane ne wanda zai zama halifa na amma da sharaɗi sai ya zama kullum yana azumi kullum yana sallar dare kuma bayi da fushi nan ma fa sakatan nasu mutane suka yi shiru ba wanda ya ɗaga hannu ba wanda ya cika wannan sharuɗa wa qama zalikan rajulu sai dai wannan mutumin dai na jiya shi ma sai na jiya sai ya sake tashi wa qala yace ana ni ne na cika duk wannan sharaɗin da kake bukata an gane ko fastakalafahu da aka sai ya naɗa shi ya zama halifa to bayan hakan ta faru fa ja'ala iblisu yaqulu lish-shayatin sai shaytan yake cewa da shaytanu ƴan uwansa alaikum bi fulan ku je ku nace wa wani har ku ga kun batar da shi to suka je ba yadda ba su yi ba wajen su ga sun rinjaye shi ya daina waɗannan ayyuka na ibada da ya saba azumi da rana sallah da daddare da kuma rashin fushi fa ayahum zalika amma suka kasa su rinjaye shi saboda Allah ya bashi karfin hali kuma ya bashi tabbatuwa to da su shedan yaga kananan shedanu sun kasa kala sai ce da'uni wa iyyahu ku banni da shi fi surati fa atahu fi surati shaykhin kabirin faqirin sai shedan ya zo masa a kamannin wani dattijo ko tsoho mai girman shekaru kuma da sifar talauci fa'atahu hina akhadha madja'ahu lil qa'ilati yazo ya tadda shi lokacin da ya kwanta zai yi baccin rana kailula kenan wa kana la yanamu al-laila kuma daman shi baya baccin dare wan nahara haka baya baccin rana illa tilkan nauma sai lokacin kailula siesta kenan tsakanin azhar da la'asar fadak albaba shaidan ya zo ya buga masa kofa lokacin da zai kwanta baccin rana faƙala sai shi zulkifil ya ce man haza wane ne mai buga kofa ƙala sai shaidan ya ce da shi shaikun kabirun mazlum wani da tsoho ne mai yawan shekaru kuma wasu suka zalunce shi to jin haka shi kuma alyasau yanzu shine mai kula da gari shine alkali a shi zulkifil ke kai alyasau ya wakilta shi to jin haka cewa ga wani ya kawo ƙara kuma mai rauni kuma tsoho kuma an cuce shi faƙama sai ya tashi a madadin kwanciya baccin fafa ta halbaba ya buɗe kofa faja'ala ya qussu alaihi da haka shaidan ya zaunar da shi ya yi masa labarai ga abin da ya faru ga abin da ya faru waƙala ya ce inna baini wa baina qaumi khusuma ya ce mun yi faɗa ne tsakanin ni da mutanen garinmu wa inna zalamu ni kuma sun zalunce ni wa fa'alu bi wa fa'alu sun yi min kaza sun yi min kaza wa ja'ala yutawwilu alayhi to daman shaidan makircin da yake so yayi shine ya hana shi baccin rana to mutumin da baya baccin dare in ka zo lokacin da zai huta da rana ka hana shi kaga dole za ka haifar masa da matsala kila ya kamu da rashin lafiya kila kansa ya kama ciwo to yanzu abin da ya ce zai yi na halifanci na kula da al'ummar gari kaga ba zai iya ba kenan to wannan shine manufar shedan to da ka yazo ya ja shi da surutu hatta hadarar rawahu har sai da yamma ta yi wa zahabatil qa'ilatu lokacin baccin ranan ya wuce faqala sai ce idza ruhutu fa'atini aqudu laka bi haqqika to amma duk da haka shi zulkifil din sai ce da shedan idan yamma tayi na fito to ka zo ka same ni a kotu zan bi maka kadin zaluncin da aka yi maka fan dalaka shedan ya tafi waraha shi kuma zulkifili marece ya fito fa kana fi majlisihi yana zaune a majalisarsa ta hukunci faj'ala yanzuru sai yana ta dubawa hal yara shaykha shin zai ga wannan tsoho da yazo ya kawo masa ƙara dazu falam yarahu bai ganshi ba faqama yatba'uhu da aka ya tashi yayi ta bincikawa cikin mutane ko zai ganshi amma bai ganshi ba falamma kana al-gadu da gari ya waye aka sake kwana ja'ala yaqdi bainan nas yazo ya zauna a kotu kamar yadda ya saba zama yana wa mutane alƙalanci wa yantaziruhu yana jira da dakon ya ga kowannen tsoho zai zo fala yarahu bai ganshi fala yarahu bai ganshi ba falamma raja ila alqailati yayin da ya sake tashi daga zaman kotu ya tafi gida dan yayi baccin rana fa akhadha madja'ahu har sai da ya kwanta a tahu sai gashi dan ya sake dawo masa asifan mutum fa dad albaba ya sake kwankwasa masa kofa fa kale ya sake cewa da shi man hadha waye mai buga kofa kala shekul kabirul mazlum yace wannan dattijan ne dai na jiya wanda aka zalunce shi nan ya kawo maka kara fa fataha lahu sai zulkifil ya sake bude masa kofa fa kala sai ce alam aqul laka in qa'ad in qa'adtu fa atini ban ce da kai ba idan na zauna a kotu ka zo dan in maka hukunci in bi ma kadi kala innahum akhbathu qaumin sai ce mutane na ai miyagun mutane ne su suka fi kowane mutum mugunta idza arafu annaka qa'idun idan suka ga ka zauna a kotu suka san yanzu kana zaune a kotu kalu sai su ce nahnu nu'tika haqqaka baba ba sai ka je ba duk abin da kake neman zamu baka mana sai su ga yawa shedan wai haka wa idza qumta in kuma sun san ka tashi an gama zaman kotu jahaduni sai kuma su hana ni qala fanṭaliq fa'iza rubutu fa'atini duk da haka a rana ta biyun ma zulkifil ya sake cewa da shaidan je ka inda ya kaga na fito zaman kotu da yamma ka sake zuwa ƙala mai ruwa ya ce fafatat hulka ilato a nan ma dai ya hana shi baccin rana bai yi ba kaga ya sake tara masa gajiya to faraha da marice ya yi zulkifil ya fita majalisa ta hukunci faja'ala yantazirhu nan ma ya sake jiran shaidan amma wala yarahu bai ganshi ba bai zo ba wa shaqqa alaihi nu'asu to yanzu bacci ya fara taran masa shekaran jiya bai ba jiya ma bai ba fa qala li ba'd ahlihi to da ya dawo gida washe gari sai ya ce da iyalansa la tad'anna ahadan yaqruba hadha albab yau in na kwanta baccin rana kar ku bari a tashe ni kar ku bari wani ya zo ya kwankwasa min kofa hatta anama dan in samu in yi bacci فإني قد شق علي النوم دومن بچي يا تارم من فلما كانت تلك الساعة da wannan lokaci da ya saba kwanciya bacci yayi a tahu sai ku gashe dan ya dawo fa qala lahu ar-rajul sai wani mutum ya tare shi a kofar gida ya ce da shi wara'aka wara'aka ja da baya ja da baya fa qala sai ya ce inni qad ataituhu ams ai jiya ma nazo fa zakartu lahu amri na gaya masa matsalata fa qala ya ce da ni fa qala sai shi wanda ya tare shin sai ya ce la wallahi duk da ka zo jiyan ba zan bakka ba na rantsi da Allah laqad amarna Allah na da ahadan ya qarubuhu domin ya umarce mu ya ce ya qarubuhu ya ce da mu kada mu bar wani ya kusanci kofar sakar a hana shi bacci yau falamma a ayahu da shedan ya tabbatar da cewa ba za a bar shi ba nazara sai ya ja da baya ya duba da kyau fara'a ku watan filbaiti sai ya ga wata kofa ko wani windo ko wani waje da ya dan fashe daga gidan inda za a iya sadadawa a shiga fatasawwara minhu sai ya kama katangar ya haura ta wannan wajen ba tare da an masa izini ya shiga ta kofa ba kuma ba tare da su sun sani ba fa idza huwa fil baiti kawai sai gashi a cikin gida wa idza huwa yaduqqul baba min dakhil kawai sai aka je yana kwankwasa kofa ta cikin gida kala mai ruwa ya ce fasta ya kazar rajulu sai ku zulkifil ya farka fa kala sai ce ya fulan ya kira wanda ya sa ya masa tsaron kofar gida ya ce kai wane alam amurka ban umarce ka ba na ce kakka bar kowa ya zo kala sai ya ce amma min qibali wallahi lam tu'ta na rantse ba ta bangare na aka zo maka ba ni inda ka bani tsaro da kulawa na tsare ban bar kowa ya shigo ba sai ce fanzur min aina utita ka dai duba kaga ko ta ina wannan mutumin ya shigo ni ban sani ba qala fa qama ila albabi sai zulkifl ya tashi ya tafi kofa fa idza huwa mughlaqun ya tabbatar da kofar a kulle take ba a bude an shigo ta kofa ba kama aghlaqahu kamar yadda ya kulle ya tarabba a bude ba wa idan rajulu ma'ahu fil baiti amma kuma duk da haka sai ga mutum ya shigo cikin gida ya tadda shi to ta ina mutumin ya shigo kaga abu ne mai daure kai fa arafa huto daga nan ne sai ya gane ashe ba mutum bane iblis ne fa kala sai ya ce a aduwallahi oke kai makiyan Allah ne shedan kala sai shedan ya ce da shi na'am eh tabbas ni ne a ayaita ni fi kulli shay'in ba hanyar da ban bu ban fitar da kai amma ka gagare ni ka fi karfi na fafa'altu ma tara da haka ni kuma na gaba zan kyale ka ba sai na bi waɗannan hanyoyin na aikata abin da kake ganin na aikata ɗin nan kuma na yi shi ne li'ughudibaka dan in fusata ka to shine wai malamai suka ce fasan mahullahu zalkifil to daga nan ne Allah ya kira shi da suna zulkifil zulkifil mai ɗaukar ɗawainiya wannan ɗawainiyar da al-yasau ya ɗora masa kaga ya ɗauke ta ya yi ta kamar yadda ya kamata suka ce li'annahu takaffala bi amrin fawaffa bihi domin yayi alkawarin zai dauki nauyin wani al'amari kuma ya dauka kuma ya cika wa hakaza haka dai ruwayoyi suka zo a wajen malaman tafsiri to wannan shine zulkifli shi kuma da ka Allah madaukin sarki ce wa zulkifli kuma dai ka ba su labarin zulkifil to shi kun ga kenan abinda zamu dauka shi a labarin sa ko kissar sa shine idan kai alkawarin zaka rike wata amana to ka rike ta in ka san ba za ka iya ba ko kakka ɗauka inna allaha ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli inna allaha ni'ma ya'idhukum bi inna allaha kana sami'an basira ya ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud wa awfu bi ahdi allahi idha ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altum allaha alaykum kafila wa awfu bil ahdi inna al-ahda kana mas'ula an gane ko to da haka wannan yana daga cikin darasin da zamu dauka a cikin kissa zulkifil sai Allah ya ce kullun da duk da dukkanin annabawan da aka ambata Isma'il da Idrisa da shi zulkifilin minas sabirin suna cikin bayi masu hakuri ma'ana ka sani duk nasarar da suka samu hakuri ya kai su kamar yadda muka faɗa a kissar Ayyub daman hakuri shine sirrin samun dukkanin wata nasara a rayuwa kamar yadda manzo Allah ya faɗa wa alam annan nasra ma'as sabri ya kai dan adam ka sani ba a cin nasara sai an hada da hakuri da aka waɗannan annabawan duk nasarar da suka samu sirrin shine hakurin da suke da shi da aka ki zama mai hakuri a gidan mijinki ki zama mai hakuri cikin tarbiyyar ƴaƴanki ki zama mai hakuri cikin zama da dangin miji ki zama mai hakuri cikin zama da abokiyar zama zaki nasara amma idan kika gaza hakuri to ki sani zaki lalata rayuwarki ba zaki ci nasara ba sai Allah ya ce wa adkhalnahum fi rahmatina ubangiji ya ce mun shigar da su cikin rahama wasu malamai sun ce rahama a nan shine annabta ma'ana dukkanin su mun musu amin annabta fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma suka ce rahama tana zuwa da ma'anar annabta da aka wa adkhalnahum fi rahmatina mun shigar da su cikin rahaman mu ai cikin annabawan mu sai ce innahum minas salihin lalle suna cikin annabawa ko kuma wa adakallahu fi rahmatina mun shigar da su cikin aljannan mu idan an je lahira suna cikin yan aljanna innahum domin su min salihina suna cikin bayi na gari wato annabawa kenan sai Allah ya ce وذنون الفلكون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
Allah ya ce wa zannuni ai wa zukur zannuni kuma ka ambata musu labarin zannun me ake nufi da zannun ana nufin ma'abocin kifi na'am domin za a larabci tana cikin asma'ul khamsa ma'anarta shine sahiba to sannan shi kuma annun a larabci suna ne daga cikin sunayen kifi akan ce da kifi alhutu akan ce da shi asamaku an gane ko Na'am.
to sannan kuma akan ce da shi annunu shi yasa anan Allah ya ce da shi zannuni ma'abucin kifi a wani waje kuma sai ce sahibal huti wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti kayi hakuri da abin da ubangijinka ya hukunta kar ka zamo kamar ma'abocin kifi na'am da haka ko mu ce hut ko mu ce nun ana dai nufin kifi to me yasa shi ake kiransa da ma'abucin kifi kuma menene sunansa na asali sunansa na asali shine Yunus annabi Yunus ibnu Matta Matta din suka ce mahaifiyarsa ce da haka shi ana jingina shi ne zuwa ga mahaifiyarsa sunansa Yunus mahaifiyarsa Matta Yunus ibnu Matta to amma an ce da shi ma'abucin kifi ne saboda wani abu da ya faru a cikin tarihinsa na magana kifi wanda zamu ci insha Allah الإمام ابن كثير يقول هذه القصة مذكورة ها هنا wannan kissa ta annabi Yunus ga ta an ambace ta a nan cikin suratul anbiya sai ya ce wa fi surati safati kuma an faɗe ta a cikin suratul safati shine Allah ya ce wa inna yunusa laminal mursalin id abaka ila al-fulki al-mashhun fasahama fa kana min al-mudhadina faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim Allah ya ce wa inna yunusa lalle annabi yunus lamin al-mursalin kaga anan sai aka kira shi da sunansa yunus amma a- a suratul safat amma anan sai aka kira shi da laqabinsa zannuni sai Allah ce iz abaka ila al-fulkil mashhuni yayin da ya gudu zuwa ga jirgin ruwa mai dauke da kaya da yawa cike da mutane sai abin da ya faru ya faru a ƙarshe falta kama hulhutu sai kifi ya haɗiye shi wa huwa mulim yana abin zargi me yasa kenan ake ce da shi ma abucin kifi saboda a tarihinsa kifi ya taɓa haɗiye shi to za mu ji ya aka yi kifin ya haɗiye shi to sannan ibni ah, ibnu kathir ya sake cewa wa fi surati nun kuma an ambace shi a cikin suratu nun nun wal qalami wa ma yasqurun kenan inda Allah ya ce wasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti sahibil huti shine da annabi Yunus to shine ibnu kathir ya ce wa zalika anna Yunus abinda ya faru shine cewa annabi Yunus ibnu matta dan matta alaihi salamu amincin Allah ya tabbata gare shi Alaihi.
ba afahu Allah ila ahli qaryati ninawa Allah ya aike shi zuwa ga wani gari da ake kira da suna ninawa wa hiya qaryatun min ardil mawsil wani ƙauye ne a garin mawsil mawsil kuma yanzu tana ƙasar India da haka shi mutumin eh, an aike shi annabi Yunus an aike shi ne zuwa ga wani yanki na ƙasar India na'am fada'ahum ya je ya yi musu da'awa ya kiraye su ilallahi zuwa ga su bi addinin Allah fa'abau alaihi amma suka ki wata ma dau ala kufrihim suka dage suka kafe akan kafirci fa kharaja min baini adh-dhuhiri adh-dhuhurihim mughadiban lahum sai ya fita ya bar garin yana mai jin haushin mutanen wa wa'adahum bil azabi ba'da thalathin kuma yace da su nan da kwana uku Allah zai halakar da ku to amma wannan fitar da yayi fa ba Allah ne yace ya fita ba gaggawa yayi kawai yayi zuciya ya fita abinda wannan yake nunawa shi annabi Yunus yana da ɗabi'ar fushi to shi babban darasin da zamu dauka irin yadda mai ɗabi'ar fushi yake fadawa cikin nadama da dana sani na'am matukar kina da halin fushi to za ki sha wahalar rayuwa matukar kana da halin fushi za ka sha wahalar rayuwa fushi bayi da amfani yakan jawo wa mai yin sa nadama a sau da yawa shi yasa wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kai mun wasiya annabi ya san yana da ɗabi'ar fushi sai ya ce la taghdab ka daina fushin da kake da shi ka sa wa zuciyarka ruwan sanyi faradda da miraran ya sake tambayar annabi me za ka yi min wasiya in gyara sai ce la ta gadab ka daina fushi to da ka ɗabi'ar fushi sau da dama tana jefa mutum a cikin nadama ko da ko mutumin annabi ne shi yasa Allah ya ɗauki ɗaya daga cikin annabawa mai ɗabi'ar fushi ya sanya shi ya zama misali don ya nuna mana rashin kyan ɗabi'a har sai da ya gyara sannan al'amuransa suka gyaru kamar yadda annabi Musa ma alaihi salatu wassalam yana da ɗabi'ar fushi ya taɓa yin duka saboda fushi yadda ki wani ya kashe amma a ƙarshe sai da ya dawo yana nadama wa dakhala al-madinata ala hina ghaflatin min ahliha wajada fiha rajulayn yaqtatilan هذا من شأته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شأته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال رب إني ظلمت نفسي قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مدل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له shi yasa cikin abin da Allah ya zargi annabi Musa da shi dan ya tuna masa ni'imar da ya masa akwai kisan kai da ya taba yi saboda fushi ya dauke shi garin duka kuma aka biyo shi za a kama shi a rama wannan kisan amma daga baya Allah ya tsiratar da shi da yawa yanzu za ka ji an ce mace ta kashe miji ta yi kaza kuma sai ta dawo tana nadama me ya ja tun farko ta kashe mijin fushi ne ya sa ta abin da da ta yi haƙuri ɗan kaɗan sai ya wuce to shi yasa addinin musulunci ya koyar da mu yadda ake taklin ɗin fushi yadda ake magance fushi in ya taso shi fushi hali ne ɗabi'a ce amma mutum yana iya canja kansa daga mai tsananin fushi ya dawo mai saisa saisan fushi kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yana fushi ko fushi ya zo masa to yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ka ce a'udhu billahi zaka ga fushin ya rabu yace domin shedan ne yake zuwa ya shiga jikinka sai ya kumbura ka sai ya tunzura ka to kana cewa a'udhu billahi zai gudu in ya gudu sai kaga fushin ya sauka to wannan yana daga cikin hanyar da ake magance fushi sannan idan fushi ya taso maka kar kai magana in ranka ya ɓaci to ka ja bakinka kai shiru saboda sau da dama idan rai ya ɓaci to hankali gushewa yake yi idan kuma mutum ya yi magana a wannan lokacin to sai ya faɗi abin da daga baya sai ya zo yana da na sani sai ya zo yana nadama sannan idan fushi ya taso maka ko ya taso miki in kina tsaye to ki zauna in kina zaune ki kwanta in akwai ɗan ruwan sanyi a kusa da ke sha in wanda ya baki haushin yana gabanki to ki maza ki kauce daga wajen ki daina ganinsa wannan duk hanyoyi ne da ake magance fushi shi yasa mutumin duk da ya iya mallaka zuciyarsa a yayin fushi to ya fi kowa jarumta a duniya ko da baya iya daga daidai da tsuntsiyar kwafa domin karfi ba shine ka iya daga abu mai nauyi ba manzo Allah ya ce karfi shine mallaka zuciya a yayin fushi laysa shadidu bisur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab mai karfin kwanji mai karfin daga abubuwa masu nauyi ba fa shine jarumi ba ku sani jarumi shine wanda in zuciyarsa ta taso da fushi zai iya lankwasa ta ya tankwara ta ya kibiye mata wajen yin abin da take umartarsa da shi to daka annabi Yunus ibnu Matta ya fusata ya fito daga garinsu ba tare da Allah ya masa umarni ba ya kama hanya ya tafiyarsa kuma ya ce da mutanen garin ku shiga taitayinku nan da kwana uku Allah zai halakar da su to shine falamma tahaqqaqu minhu zalika yayin da mutanen suka tabbatar annabi ne na gaske kuma annabawa ba sa ƙarya kuma da yace bayan kwana uku nan za a halakar da su to sun tabbatar in kwana uku ta cika sai an halakar da su to sai suka yi maza maza bayan tafiyarsa suka tuba wa Allah wa alimu anna annabiyya la yakdhibu dan sun san annabawa ba sa ƙarya kharaju ila sahara'i sai suka fita wajen gari fili bi atfalihim da yaransu ƙanana wa an'amihim da dabbobinsu wa mawashihim da dabbobin kiwo komai kwansu da kwarkwatarsu suka fita bayan gari don su tuba wa Allah wa farraqu bainal ummahati wa auladiha cikin hanyar da suka bi don su wa Allah magiya da marairaita kowace uwa sai ta aje ɗanta a nesa ita kuma ta ja gefe me hikimar wannan saboda yaron zai yi ta kuka to wannan kukan kadai suna so Allah ya ganshi ya tausaya musu uwar tana can dan yana can ita ta dukufa tana ta istighfari shi kuma dan yana ta kuka da haka Allah zai ga istighfarin ta kuma zai ga tausayin danta thumma tadarra'u ila Allah sannan suka sa gaba wajen kaskantar da kai zuwa ga Allah waja'u ilaihi suna taimasa magiya ورقت الإبل وف- وف- وفصلانها raƙuma wanda su ma an fito da su suka rinka kuka da su da ‘ya'yayensu wa kharatil baqar wa auladuha shanu su ma suka rinka kuka da nasu ‘ya'yayen a larabci kukan ɗan raƙumi sunansa raugan amma sunan ɗan sa shi kuma sunansa kuwa shi ne Allah cewa aka raja lahun ijilan jasadan lahu kuwar kukan sa kenan wa sagatil ganamu wa humlanuha akuyoyi su ma suka rinka nasu kukan kukan akuya a larabci sunansa saugan shine abin da bahaushe yake cewa tumbele yace tinkiya uwar tumbele to farafa Allahu anhumul azaba da ubangiji yaga sun yi wannan alamar sun yi nadama sai Allah ya janye wannan azabar da yace zai musu wacce annabinsu ya gaya musu cewa bayan kwana uku za a halakar da su shine Allah yake hakaito mana labarin falaula kanat qaryatan آمنت فنفعها إيمانها قرية كانت آه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها سيتي إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إليه الله شيء نما أشي متعنم كونا غريزا سي إيماني أيضا سنجدائي amma kai co mutanen annabi yunusa ne kadai suka hada kai gaba ɗayansu suka yi imani su a garinsu gaba ɗaya lokaci guda suka musulunta babu arne ko ɗaya a garin da ya saura to shine Allah ya ce fa nafa'aha imanuha sai suka ji daɗi suka mori imaninsu duk wata matsalar rayuwa Allah ya ɗauke musu malaman tarihi da tafsiri suka ce daidai da sauro babu a garinsu duk wani abu da sunansa matsala a garin sai da Allah ya ɗauke musu sai ne Allah ya ce matta'anahum ilahin muka jiyar da su daɗi har lokacin da muka karɓi rayuwarsu to ina ma kuma za ku yi haka kuma da kun ji daɗi to da haka wannan shine wa amma yunus shi ku annabi yunus din bayan ya fita daga garin bai san daga garin bai san me faru ba a baya bai san mutanen garinsa sun tuba ba bayan fitarsa kuma Allah ya yafe musu kuma duk sun musulunta to amma dai shi ya fita saboda zuciya ta dauke shi ya ci gaba da tafiya fa innahu zahaba ya tafi farakiba ma'a qaumin fi safinatin sai je ya hau jirgin ruwa a tashar jirgin ruwa tare da wasu mutane dan a tsallakar da su zuwa inda za su to sai da aka zo tsakiyar tsakiyar teku falajjajat bihim sai jirgin ruwan ya rinka tangal-tangal da su wa khafu ay yaghraqu suka ji tsoron fa za su halaka in ba su rage wa jirgin ruwan nan nauyi ba to zai tuntsure da su duka su mutu daman yana daga cikin hanyar da ake bi ai surviving a tsira idan ana tafiya a cikin jirgin ruwa igiyar ruwa ta taso jirgi yana kadawa to sai a ce a rage masa kaya to kuma kayan nan ko da mutane ne suka yawa dole sai an tura wasu ruwa su yi sacrifice su yadda su su mutu don sauran su tsira to galibin mutane a jirgin ruwa yadda suke yi idan irin wannan matsalar ta faru in an rasa wanda zai yi bajinta ya ce ni bari in fada ko ku tsira sai a ce to a yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta fada masa sai a tura shi ko yana so ko baya so don sauran su tsira to irin haka ce ta faru sai mutane aka ce to a yi ƙuri'a sai aka yi ƙuri'a ƙuri'a ta farko faqatara'u ala rajulin yulqunahu suka yi kuri'a akan wani mutum za a jefa min bainihim tsakanin su ya takaffafuna minhu dan jirgin ruwa ya samu saukin nauyin kaya fa waqa'atil qur'atu ala yunus da farko kuri'a sai ta fada kan annabi yunus fa abau ayyulquhu sai da da farko suka ce a'a shi wannan annabi ne ba za a jefa shi ba a dai sake kuri'a thumma aadu sannan suka maimaita alqur'ata ita kuri'ar fa waqa'at alaihi aidan kuma kuri'ar ta sake fadawa kansa fa'abau suka sake cewa a'a ai ba a jefa annabi ba thumma a'adu suka sake ƙuri'a har karo na uku fa waqa'at alaihi aidan ƙuri'a ta sake fadawa kansa shine Allah ya ce fasahama fa kana min almudhadin yayi ƙuri'a kuma ƙuri'a ta fada a kansa har sau uku to da aka ga sau uku ƙuri'a ta fada a kansa shi da kansa ma kafin su ce a'a faqama yunus wa tajarrada min thiyabihi thumma alqa nafsahu fil bahri da kansa ya tashi ya cire kayansa masu nauyi ya tsinduma cikin ruwa wa qad arsala Allahu min al-bahri al-akhdar fi ma qalahu ibn mas'ud hutan to sai Allah ya turo wani kifi babba daga wani teku can ba ma ruwan da shi annabi Yunus din yake ciki ba daga wani ruwa can Allah ya turo wani teku wani wani kifi babba shi ruwan ana ce da shi al-bahr al-akhdar green sea to da haka aka turo shi shi wannan kifin yayi ta gudu yayi ta gudu sai da yazo inda aka jefa annabi Yunus ko inda annabi Yunus ya fada yana fadawa kai kifin sai ya haɗiye shi hatta ja'a falta kama yunusa har sai da kifin ya zo daidai inda annabi yunus ya fada sai ku ya haɗiye shi hina alqa nafsahu min as-safina lokacin da ya jefa kansa daga wannan jirgin ruwan zuwa cikin ruwa fa auha Allahu ila zalika al-hut nan take sai Allah yayi wa kifin wahayi cewa Allah ta'kula lahu lahaman da na turo ka ka haɗiye shi amma ban ce ka ci naman sa ba kar ka kuskura ka ci naman sa wala tuhashima lahu azman kar ka yadda ka gwagwi kashin sa da haka kawai kifin iya haɗiye shi ya yi ajiye shi ubangiji ya yi wa wahayi wa kifin wahayi fa inna yunusa laysa laka rizqan yunusu ba abincinka bane ba wa inna ma batanuka lahu sajnan yakunu lahu sijnan kawai mun sanya cikinka ne ya zama shine kurkukun da zamu aje shi a cikin mu horar da shi to wannan shine sanadiyar da Allah ya kira shi da suna zannuni ma'abucin kifi to shine Allah ya ce in zahaba mughadiba lokacin da ya fita yana cikin fushi ya bar garin su inda aka tura shi wa mutane wa'azi fa dhanna allan naqdir alaihi a tsammanin sa tunda shi annabi ne ko yayi laifi Allah ba zai masa ukuba ba wanda kuma shi Allah lamarin sa ba haka yake ba duk yadda kake jin ko kai waye baka wuce Allah ya dilin da kai ba in ka saba masa ko annabawa suka yi laifi Allah yana hukunta su inda zai yi su yi din domin Allah ya ce da manzo Allah wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin nayi maka wahayi nayi wa annabawan da suka bace ka wahayi ko ku kuka shirka sai na fata ayyukan wal takunanna min al-khasirin kuma sai na sa ku cikin asararun bayi da Allah ya ambaci annaba goma sha takwas a cikin tilka hujjatuna a ƙarshe sai ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu in suka yi shirka ma nan suka saba masa yana bata aikin su to shi Allah ba wani lele da yake sa ka saba masa ya kyale ka duk mutumin da kaga yana saba wa Allah saboda takamar shi wane ne ko shi dan wane ne to ƙarya yake bai san Allah ba hasali ma shi ba kowan kowa bane duk annabawan da suka san Allah to za ka ga suna tsoronsa kuma suna bin umarninsa kuma suna gujewa saba masa shi yasa ko anan da Allah yake labarta mana labaran annabawa a ƙarshe sai ya gaya mana wannan ka'idar innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in to da ka Allah yake fa dhanna yayi tsammanin Allah na qadir alaihi ba za mu kuntata masa ba ba za mu ladabtar da shi ba to amma kuma sai ga ladabtawa ta biyo baya sai ga kuntatawa ta biyo baya sakamakon ya yi aikata laifi ubangiji ya ce fana da fi zulumati shi da kansa sai ya kira fi zulumati a cikin duffai abdullahi dan masud ya ce abinda ake nufi da duffai shine duhun cikin kifi da duhun teku kuma abin ya faru ne cikin dare kaga kenan da kuma duhun dare da haka malamai suka ce da Allah ya tashi yi masa ukuba sai yasa cikin dare abin ya faru idan hadarin jirgin ruwa ya faru inda rana ne ana dan iya gane wajen sai a zo a yi lalibe to amma abin cikin dare ya faru kuma da ya faru cikin daren sai wani kifi ya ɗauke shi kuma kifin ba ɗan wannan ruwan ba ne kun ga idan ya ɗauke shi ina zai koma can zai koma da haka ko an zo an lalibe shi ma a wajen ba za a gan shi ba da haka a wannan wajen kwata-kwata ba wanda ya isa ya taimake shi in ba Allah ba duk wata hanya da ɗan adam zai iya bi ya taimake shi Allah ya datse hanyar ba za a iya ba ba ma za a kai gare shi ba to shine Allah madaukakin sarki ce amma tare da haka sai ya komo zuwa gare mu ya kiraye mu ya nuna yayi kuskure kuma ya nemi mu yafe masa to wannan yake nuna duk laifin da kai in ka koma ga Allah kai nadama to Allah na iya yafe maka qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم duk girman laifinka kakka tsamanin Allah ba zai yafe maka ba a'a sai dai in baka tuba ba sai dai in baka yi nadama ba shine Allah ce fa nada ya kira fi dhulumati cikin duffai Allah ilaha illa anta subhanaka ga abin da yace yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin lalle ya Allah ni na kasance cikin azzalimai kaga nadama kenan la ilaha illa anta subhanaka kuma yi wa Allah kirari ne da yi masa magiya to shi yasa wannan addu'ar ita ake kira da du'a'ul makarubi addu'ar duk wanda yake cikin nadama duk wanda yake cikin damuwa malamai suka ce duk yadda damuwar ka ta kai duk tsananin kuncin da kake ciki in ka luzumci wannan lazumin sai Allah ya yi maka har ma wasu malaman suna ganin tana cikin ismullahil a'zam sunan Allah wanda da an kira shi da shi yake amsawa duk wata damuwa da kike da ita karki cire kowace taki ta kanki ce rashin lafiya ce tsakaninki da mai gida ne wata bukata ce wata larura ce ko ma menene ki dauki wuridin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kuma ba sai kin kirga ba kawai kullun ki tayi duk lokacin da damuwar ta taso miki yi tayi duk lokacin da kike zaune kawai yi tayi da daddare ne kin tashi yi tayi da wannan niyyar a zuciyarki la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin wannan ita ce addu'ar da annabi Yunus yana yana cewa take Allah ya ce fastajabna lahu mu ka take sai muka amsa masa wa najjaynahu min al-gham muka tseratar da shi daga cikin damuwa an gane ko wa kadhalika nunjil mu'minin sai Allah ya ce haka muke tseratar da dukkan wani mai imani ashe kenan addu'ar ba iya ta annabi Yunus bace ta kowa da kowa ce yadda ya ta masa amfani haka ke ma in kika zai muke amfani insha Allah haka ni ma in nayi zai mun amfani insha Allah haka mu ma in muka zai mana amfani sharadin kawai mu tattara al'amuran mu mu koma ga Allah mu yi nadama mu san ba mai iyawa sai Allah to za mu ga al'amarin Allah subhanahu wata'ala Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan tatta ubangiji madaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ya yayi mana dukkanin damuwoyinmu Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya marasa lafiyan cikin mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ya sa muna cikin yantattun bayan da za a yanta a wannan wata Allah kai ne da kake kai ne kake biyan bukata ba mai biyan bukata sai kai Allah dukkanin mu masu neman biyan bukata ne Allah ka biya mana bukatun mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين